بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci za mu ci gaba dai da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari allah maɗaukakin sarki ya ji ganshi ya gafarta mashi a runin talata kenan wanda yake sha uku ko sha biyu? sha biyu ga watan muharram ko? sha biyu ga watan muharram hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1442 watan turawa muna ɗaya ga watan tara shekara ta 2020 kuma za mu ci gaba ne akan babi mai lamba sai su duba lambar hadisi na 500 da saba'in da hudu ina ga kuma darasi ne na tamanin da bakwai ko? masu na? saba'in da? tamanin da bakwai na babi na tamanin da bakwai lambar shafi ɗari biyu da goma sha biyu muna kuma tsakiyar babi muka kwana wancan satin al'ibulu izzun li ahliha babin da yake bayani cewa raƙuma ababen ɗaukaka ne ababen izza ne da karan mutunci ga masu ita mun karanta hadisi na farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani a ina ne kololuwar kafirci yake sannan ya bayanin cewa alfahari da ji da kai yana ga masu mallakar dawakai da raƙuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne wanda suka mallaki sama da 200 zuwa 1000 amma in kana son nutsuwa da ka ga mutum cewa ya mallaki hankalinsa tsatsab ba garaje to wani na cikin masu mallakar ƙananan dabbobi raguna tumakai awakai a zuwa ƙarshensu amma alfahari da ji da kai wani ababa ne na masu raƙuma da dawakai hadisi na 575 wanda shine za mu tashi a kan shi ya ce haddasa na amru bin marzuk قال أخبرنا شعبة عن عمارة ابن أبي حفصة an ikrimata an ibn abbasin kala daga ikrima ya ce abdullahi dan abbas ya ce ajibtu lil kilabi wa sha'i ina mamakin al'amarin karnuka wa sha'i da kuma tumakai wani magana ce mawqufiya ma'ana magana ce kawai tsokaci ne da abdullahi dan abbas yawa duniya shine a kansa ake magana ya ce ina mamakin al'amarin karnuka da dabbobi inna sha'a yace su dabbobi yuzbahu minha fi sanati kaza wa kaza daga cikin dabbobi a duk shekara ana yanka adadi kaza da kaza ya faɗi adadin kai manzo ka iya kiyastawa kace layyan nan da ta wuce raguna nawa aka yanka a Najeriya na ko ka tambayi yan kwamitin fatin layya kace fata nawa kuka samu ya ka ɗauki yasi daga nan gurin ko ya ce ina a wannan mamaki wani al'amarin ya ce duk shekara ana yanka kaza cikin dabbobi wannan bakar ka ɗauke na mahauta kullum ya an yanka a mahauta har ran sallah ya an yanka a mahauta don haka in ka ɗauki mahautar garinku da ta garin wasu allah kaɗai ya san adadin abin da ake yankawa kuma duk wanda yake nan yana tafiya da rago ɗaya ko biyu an yanka mashi ko duk wanda yake masallacin nan insha Allah an yanka mai ko ɗaya ko biyu banda na rarraka saboda kaga adadin abin da ake yanka yana da yawa banda na yan walima banda na taro banda na otel banda na gidajen abinci ya ce ana yankawa masu tarin yawa wa yi huda kaza wa kaza sannan idan an zo hadaya ta aikin hajji su ma abin da ake badawa suna da matukar yawa ina ga yan da suka yi kallon wani kilif da aka sako waɗansu dabbobi da za a yi hadaya da su wata shekara sai abin ya ɗauka maka cewa ba a duniya ba ne wannan abu kawai raguna ne ko tumakai ne ga sanan iyaka ganin ka fari kal an sako su sai dai lambar kawai da aka yi musu ta cewa wannan yankawa za a yi wannan nawan da suka zo aikin hajji ne kusan duk alhajin da ya je inda ya tamattu zai akwai yanka a kan shi banda masu fidiya da haka in aka kaɗo su wanda za a yanka sai ga abin abin ban tsoro ko abin gaban ban sha'awa kaga kenan banda na layya banda na hadaya banda na suna banda na kwata banda na walima banda na kaza ce kullun yankawa ake wal kalbu yace ita kariya wata wata riwayar wal kalbatu ko wal kalbu shi kuma al'amarin karnika tada'ul kalbatul wahida kariya kwaya daya sai ta aihu kaza wa kaza adadin ƴaƴa kaza da kaza wa sha'u amma duk da haka tumaki aktharu minha sun fita yawa eh yanzu na je kusan yawanci masallacin nan in kai raba mu gida goma in Allah da bi sun yi layya to iyaka wanda aka yanka na layyar wannan kashi biyun wannan sun fi karnukan garin nan yawa amma tinki ya nawa take aifa ɗaya biyu ce ya ka samu ƙosasshiya masu lakanin kiwo ko akwai abin da ake ba su yi sirri ne aiko komai da sirri a cikin shi akwai abin da fulani suke musu na 'yan dabaru da waye in an musu wani allah da za ka gacin aihuwar biyu uku uku amma ba su baka ba su gya maka ba to sai ka tada ce amma karya ɗaya ga wata ta aihu takwas shida sha biyu haka za a gansu abin tsoron ta aihu amma duk da haka in ka zagaye duniya har garin kulawa da ko'ina ne tumakai sun fi yawa ya ce wani akwai abin mamaki a ciki akwai abin alfahari a cikin akwai abin duba a cikin da yake cewa egypt na yi mamaki to me hikimar ka imam bukari ya kawo wannan magana cikin nan tun yana magana ne akan rawo kuma abin ɗaukaka ne ga masu ita kuma yanzu magana da ya akan asha'u mun yi magana tumaki in aka ce ashatu tana fara ne daga kan rago abin da ya yi ƙasa rago tinkiya ɗan akuya da akuya kaga ba maganar raƙumi a ciki kawai an yi tashbihi ne ko an yi muƙarana ne tsakanin mai karnuka da tumakai to me hikimar a ciki na'am yana nuna albarkar dabbobi wata kilhi da abin da imamul bukhari yake nema duk da hadisin ba akan raƙumi yake magana ba amma su ma dabbobi idan ka rike su ko da raƙuman ne Allah yana sa albarka a cikinsu ita kariya ga yawan aihuwa amma babu albarka haika nemi ina 'ya'yan suke haika rasa wannan kuma haika raƙumi sai shekara biyu uku bai aihu ba in Allah da yanka kirga raƙuma za ka tada sun fi yawan karnuka yawa to abin da imam bukari ke so ya gaya maka in ka rike waɗannan dabbobin Allah yana sa albarka a cikinsu ko da akwai ƙarancin haihuwa a ciki Allah ya samu dace حدثنا قبيصة قال حدثنا وهب بن إسماعيل عن محمد بن قيس عن أبي هند الهمداني عن أبي ظبيان قال أبو ظبيان يتي قال لعمر بن الخطاب وترانا عمر بن الخطاب يتي يا أبا ظبيان كم أطاؤك أبو ظبيان يكا عمر بن الخطاب زيارة yana garin madina a matsayin khalifan musulmi shi ya kuma ya taho da kadisiya da ya zo suka gaisa bacin sun tattauna a matsayinsa na shugaban ƙasa sai yake tambayar labarin da yake faruwa a sauran jihohin musulmi sai yake ce mashi kam a ɓa'uk nawa ne kyautar da ake ma nawa ne abin da ake baka ƙala ultu sai abu gaban ya ce da shi alfani wa hamsumi'a ya ce dubu biyu ne da ɗari biyar amma ban samu riwayar cikin ta ce mun ba dirhami ne ko zinari abinda dai ya ba da tabbaci ana ba shi dirhami dubu biyu ko dubu biyu da ɗari biyar wannan shine abin da ake ba shi kuma ba ma'aikacin gwamnati ba ne ba me ake kiran irin wani kyautar da ake wa 'yan ƙasa na bonus assistant na'am su da amerika da sauran tura suna kiran shi social security ko eh laraba suna kiran shi al'amnul ijtima'i ko kudi ne da ake bawa 'yan ƙasa don a rage barna a cikin ƙasa don zai in kana da baturi a cikin amerika ko baturi a cikin amerika in ta kai wasu shekaru kawai idan wata gwamnatin ƙasa za ta duba wani kudi sai a bata ta sa a wallet ɗin shi amma ba na insinuation ba ne na'am za a bata za ta sa a cikin wallet ɗinta duk bukatunta na wata za ta yi idan ka je kasashen laraba kusan duk kasashen laraba suna da wannan wannan shine ya jawo musu matsala akan harkar tsaro idan wata yayi duk balarabe inda ya kai matsayin balaga da wai za ga kuɗin da ake bashi ya fi duk wani lecturer ko likita abin da za a bashi a matsayin wani social security din ba ma'aikacin gwamnati bane baya aiki abin da za a bashi a wata ya fi 500 in ka lissafa kuɗin wannan yasa suke ganin to don me yasa ana ban 500 a wata zan fita in yi aikin gwamnati in yi ɗan sanda in ke bin ɓarawo da gudu in ke fatural da daddare aikin soja aikin ɗan immigration duk ba za su yi ba yasa wani documentary da na gani duka ƙasashen abinan golf in ka haɗe duka jami'an tsaronsu 'yan ƙasar a ciki ban san yanzu ba ko an samu canji ba na ji duka kowace ƙasa tana da sama 20% na 'yan ƙasarta da aka duk sojojinsu da 'yan zandarsu daga tare suke tsallakawa su yi masu horo su yi masu aiki a cikin ƙasa abinda dai suka sani tabbasi ne ba za a ba da babban mukami wanda duka tsaron yana hannunsa sai ya zama to ɗan ƙasa amma duk yawanci ƙanana tun daga kan inspectors abin da ya ƙasa yawanci za ka da baki ne saboda shi ɗan ƙasar yana da abin da ya wadace shi don haka baya buƙatar ya fita ranar sha wahala social security to tun zamanin umar ɗan khattabi akwai folisi ɗin ba bakon abu ba ne ba da haka kowace jiha ya ware mata gwargwadon kuɗin shigarta da harajinsu da waye ga abin da za a ba su shi yasa umar yake tambaya to kai kam a ta'u ne naka inda abu ne flat rate kowace ƙasa irin ɗaya ce baya buƙatar tambaya don shine shugaban ƙasa amma to da yake daga wata uwa duniya zo sai yake tambaye shi kam a ta'uk nawa ne kai abin da ake baka a wata shi ma imamul bukhari a nan a takaice kawo mana shi watakil in tsallaka don waɗansu fa'idanci da suke ciki da ya tambayi sai yake cewa inda na baro suna addu'a allah ya tsawaita rayuwarka saboda duk wani mai gida a cikinmu a wata ana ba shi 2,500 in ka ɗauki dirhami 2,500 a yanzu tana yana ji dirhami 200 shine daidai da dinari 20 haka nake tsammani ko dirhami 200 shine nisabi na zakka dinari 20 shine nisabi na zakka rubu'u dinar a yau yana daidai da naira 25,100 da wani abu dinare ɗaya kusan yana daidai da naira dubu ɗari so roughly abinda ake bawa mutum a wata ya haura naira miliyan ɗaya kuma ba ake kyau gwamnati ba sai ce to suna addu'a allah ya tsawaita mulkin saboda duk magidanci ana ba shi wannan kuɗin in an aifa maka yaro ko namiji ko mace ana ƙara ma abin da ya kai 300 ko 600 mana idan aka aihu a gidanka mai unguwa zo tabbatar da aihu lafiya kalau an yi kuma to hiba haraji ba zai rubuta maka mu a ƙasar hausa kafin prp ta zo in aka zo aka gani to mai gida za a ƙara to fa haraji ya karu sai ka ƙara faɗin gona muna tattauna da babban mutum yake cewa to shi yasa su a da iyaye da kakannu na da da kansu da kansu suka matse marasu in ka saka ta haraji zai karu eh ba wani family plan da ake ta kamfen a lokacin saboda aka zo aka zagaya yawan ƴaƴanka yawan harajinka saboda haka in kana da abin da zaka ba da haraji ka saki mara in babu ka san yadda zaka cancanta a zauna lafiya kar yace to yanzu kuɗin mai ne ake samu kyauta yasa kowa ya saka marasa yadda yake so haka yake yi sai ce to mun kuma dai magana Umar dan Khattabi yake cewa suna addu'a Allah ya sakara tsawon mulkinka yake cewa kowa ana ba shi 2,500 in kana da yaro ana ƙara ma dume gida ana ba shi baho biyu jaribani to baho biyu na me wallahu alam na alkama ne na shinkafa ne na zabibi ne na dabino ne ko na sha'iri duka dai in ka ɗaga ya hu bahun yar thailand yanzu dai guda biyu ko menene to yanzu a ce duk magidanci ana ba shi dubu ashirin da biyar mukaddara ma a najeriyanci ana ba shi dubu ashirin da biyar a wata in kana da yaro duk yaro ana ƙara maka dubu uku uku a ƙarƙashinsa za a baka bahu biyu na ɗan gote an yana ga matsaloli ba su yi sauƙi ba sosai ya ce to kowa haka ake mashi ya ce shi ya sa da yawa ba mu san yadda za mu sarrafa kuɗi ba muna kashe shi fi ma yan bari wa fi ma la yan bari muna kashe kuɗi a inda ya dace da inda bai dace haka yake ga Umar dan Khattabi a matsayinsa na khalifan musulmi kuma ita ce gaskiya da gaskiya an shagwaba su an ba su kuɗi yace muna kashe shi a inda ya dace da inda bai dace ba to shi ma an kada cikin hadisin sai yake cewa fa qala lahu a alfani wa 500 qala lahu sai yace ya abu zabiyan sai yace to abu zabiyan tunda ana ba ku kuɗi kuna yin bukatunku sai ce ittakhidh min al-harfi was-sabiyani yace kai kokari ka mallaki gona ittakhidh min al-harf kai kokari ka koyi noma was-sabiyan da dabbobi ka koyi kiwon dabbobi sabiyan ana shine abubuwan da suke haihuwa wasu sun fassara tun daga kan a tsuntsaye irin agwagi irin su jimina irin su wane ne wanda dai ake maida su gida su aihu to ka yi ƙoƙari ya zamanto kana da su kana da tumakai da raƙuma kana da dokai shi ne abin da ya sa imamul bukhari kawo shi sai ce ka yi ƙoƙari ka mallaki waɗannan abubuwan ya zamanto su ma wata ƙofa ce ta ƙarin kuɗin shiga kar ka dogara da cewa gwamnati tana baka abin da baka iya kashewa yi ƙoƙari idan an baka kuɗin je ka ka sai safiya ɗaya ka aji in ka ƙara samu ƙara safiya ɗaya in ka ƙara samu ƙara safiya ɗaya in ka ƙara samu cika ta da taki in ka ƙara samu sai 'yan awaki in ka ƙara samu sai 'yan tumaki in ka ƙara samu sai fijin sai baljin ko? eh ya ce ka riƙa yi me yasa umar ɗan khattab ya faɗa haka sai ya ce min qabli an taliyakum ghilmanu quraish ko min qabli an taliyakum ghilmatu quraish a wata ruwar gulaimatu ƙuraishi ka yi ƙoƙari ka mallaki waɗannan abubuwan kafin 'yan ƙananan ƙuraishawa su zo su mulke ku za a yi zamani idan tafiya ta yi tafiya 'yan ƙananan yara za su zo su karɓi mulki idan ƙananan yara sun karɓi mulki abin da na ce a yi da abin da gwamnoni na suke yi ba zai iyo ba da haka idan Allah ya taimake ka abin da kake samu ka cancana shi ka adana shi sai ya zama to yanzu gonarka da za ka rike da kiwon da ka rike shi ne za ka koma ka dogara a gure shi yanzu ne ka kalli abin da umar ɗan khattabi yake yi kamar tsara masa yake lokacin ritaye shi to aka da kwanci ne ana baka kuɗi akwai lokacin da za a daina baka in aka daina baka meye mafitarka sai ke gaya masa yi kokari ka mallaki kayan gona da kiwo sai zamanto abin da Allah zai rufa maka asiri ne da shi aka yi gaya mashi min kabal an taliya kuma gilma gilmatu quraish kafin kananan quraishawa su zo su mulke ku la yu'addu al-ata'u ma'ahum malan ba sa daukan wannan kyautar da za su bada waɗannan kudaden da za su ba al'umma a matsayin dukiya ce ta al'umma ma'ana abin da suke ɗauka wannan abin da za su ba da kamar alfarma ce suka yi muku kuma za su daina ba da wannan duki kuma yana ji gurare da yawa tsawon lokaci an daina badawa idan wasu larabawan suna yi wasu kasashen bakaken fatar ba a yi haka ne ko ba haka ba ne yanzu da yawa mu idan ka duba ba wai abin da za a bada ba a ma'aikatan gwamnatin abin da ake basu masu zuwa ofis kwana talatin wala ranar da muka zance da su aka ce kudin da ake ba masu wanke-wanke da sharar gida a saudiya da yawa ya fi kudin manya-manyan ma'aikatan masu manyan riguna da ya fi kudin su kuma yar wanke-wanke ce so ka ga abin akwai baraka barantana a ce wanda yake aiki barantana a ce wanda baya aiki so abin akwai barazana a cikin shi aka umar dan khattab ya gaya mafi lalle za a zo lokacin da za a daina badawa to a wacan riwayar da na dauko wadanda dawo kan wannan hadisin wanda muke magana a kan shi a cikin ruwa sai yake cewa ka rika tattali saboda bakin al'amari da zai zo ya zamanto akwai cadiri da za ka yi da tsumulmuli da dubara sai ce nasihar da nake maka kai da kake gabana a yanzu ita ce na kirkiya da nake wa kowane musulmi da yake kowane lungu cikin lungunan kasashen musulunci ita ce nasihar da nake mashi da ka in ka samu wani guri da dukiya take zuwa ma a ruwan sanyi yi ƙoƙari ka mallaki kadara da abubuwan da gobe za su zama tuma abin dogaro da aka madadin ka buɗe buri da rayuwa ka kece reni wata rana za ka zo ka karɓi reni da hannunka so lokacin da allah ya yadda ya baka to ka yi ƙoƙari ka sake kimtsawa saboda gaban ba a san me za ta zo ba in an gama lafiya ƙalaƙwalin lahilham in jarrabawa ta zo sai ka ga ta zo ma da sauki musamman lokacin da Allah yake maka walwalar baka dauki abin da yafi karfinka ba baka rena al'umma ba baka rena mutane ba sai ka zauna lafiya kalau a cikin al'umma haka Umar dan Khattab ya gaya mashi cewa wallahi wannan lokacin zai zo shi in wasu gun ba su zo ba ina ba da tabbaci mu ina ga kamar ya zo shi a lokacin da nake karanta hadisin abin da ya zo mun kwakwalwa ta shine galibin 'yan siyasa yanzu abin da suke ɗauka in sun yi wani tallafi na rage raɗaɗin talauci abin alfahari ne abin zuzutawa dumi biya ta ɗauka ta wani abin da umar ɗan khattabi yake ba wa talaka ƙwaya ɗaya tak ya fi abin da duk wani sanata yake ba yaransa a wata kuma da ya ce suna addu'a Allah ya tsawaita mulkinka sai ya ce karku gode mu ya ce dukiyarku ce na baku ya ce wallahi daɗin da nake ji a lokacin da nake baku ya ce na rantse da Allah ya fi daɗin da kuke ji a lokacin da kuke karba ya ce kuma na rantse da Allah da dukiyar khattabu ce ba zan baku ba haka ya faɗa ƙwarar hadisin ya ce wallahi da dukiyar khattabu ce waye khattab baban shi ya ce da dukiyar khattabi ce ce ba zan ba ku ba amma tun da dukiyar ku ce dukiyar ƙasa ce kar kowa ya gode ni ya ce kuma ni daɗin da nake ji ya fi wanda kuke ji fikihun umar ne ni nauyi ne akai na in ji muku daɗi to idan har kun ji daɗi kun yi alfahari da shi to ni ya kamata in fi ku jin daɗi shine alama zan tsira wurin Allah madaukakin sarki amma idan wata ya yi talaka ya gungume akwai matsala akwai abin tambaya wallahi abin da ya zo kwakwalwa ta hi ne ina ji da 'yan wa yake da suna lebu da 'yan kungiyoyin kwadago gaba ɗaya ina ji da gwamnatoci wata nawa aka yi ko shekara nawa aka yi ana yaudara 'yan najeriya har sai da aka haƙura aka ce kai don allah ku ba da duk abin da za ku ba da abuce gurin ana so a mai da kawai mafi ƙanƙantar albahi ya zamanto dubu talatin sai an yi an yi an yi akwai wani minista yana bai ce ai ba ku fahimci wannan jawabin ba kaza ake nufi a koma da baya ya sake sabbin kwamitoci in kwamitin ya yi aiki ya kare kuma su ma ga hegen jan kafa abun kwamiti in aka ba sai ga abin da za a yi ga kwamitin ya cinye a zama ɗaya haka aka yi ta jan kafa haka aka yi ta jan kafa ba a bada ba ya karhe dai kowa aka ce ga hinan dai a je kar a mutu a ci gaba da rayuwa dai haka da daɗi ba daɗi wannan kaga kenan fa abinda za su bada din gani suke kamar ba dukiyar ku bace ba yanzu kuma yana ji an kai lokacin da kowane gwamnati yake kudin jihar sanasa ne ciyaman da local gama sai bugu waya kar a taba kudi na wala haka suke ji suke nasu ne abinda Umar dan Khattabi ke faɗa kenan shekara 1400 da wani abu ba kuma shine annabi ba fa wannan yake gwada ta maka cewa mu'ujizar musulunci abin mamaki ne wallahi mu'jiza ce ta musulunci kuma yana daga cikin muwafaqan na Umar dan Khattabi yana magana har alqur'ani yazo daidai da abin da Umar ke faɗa dan haka ba abun mamaki bane a bayan alqur'ani Umar ya faɗa abin da zai daidai da zamani haka Allah yake cusa irin wannan fahimtar a cikin zukatan mutane ina ga ku a kwana kwana an yi albani ya maganganu da yawa Allah ji kansa ya gafarta masa sun zo suna tabbatuwa kuma gaskiya ne haka din Allah yana cusa waɗansu maganganun a bakin mutum ya faɗa ba tare da shi ya san yana faɗa ba umar ɗan katsabi haka ya faɗa ya ce to wannan lokacin zai zo shi amma abin da zai baka mamaki idan naku za a ɗauka ko shiri ba a yi abin da ya ban mamaki shine an yi shekara hudu ana ƙoƙari a ƙara albahi ya ƙi ƙaruwa amma dare ɗaya aka kira 'yan ƙungiyoyi aka ce ku je za a ciri inshora ta lafiya kuma an ƙare an gama yi wannan baya bukatar kwamiti baya bukatar shawara baya bukatar wanda za ka ɗauki kuɗinka ya halatta ma ko bai halatta maka saboda yana ji ai shi ya baka yana da damar da zai karɓa wannan to kafin ƙananan yara su zo su mulke ku akwai ƙananan yara a shekaru akwai ƙananan yara a wajen ƙwarewa a mulki so in kuka haɗu da su sai Allah maɗaukakin sarki ya gyara shi mulkin gaskiya na siyasa kawai waye gidansu akwai kuɗi kawai ne zai mulke ku da haka in kuna tamaka da 'yan kudade da addini da kaza da waye da an fito kamfen dubu dubu dubu ko dubu biyar biyar ko dubu goma goma an gama in kuna tsammanin kuna da ya ce to delegate ne delegate din su za su zaɓa a kai su otal a ajiye kuma a ce ga abin da za ku yi kuma dole si don haka kawai su ɗin da suka zauna a kan tebur suka tsara haidai idan allah ne ya gwada musu ikon su sannan su yadda da wannan kamar magana ce ta umar ɗan khattabi lokacin zai zo shi abun mamaki shine ne ga matar gwamna ta zo ta tara mata an ba su laidojin fiya wuta sai a ɗora a ce wai ta ba da tallafi wata ya ta ba da kaji ko kwai kiret-kiret akwai ranin hankali a ciki za a ce tallafi ne eh Allah rufa asiri Allah ya gyara mana wallahi na sha faɗa mutane ba su da rumfar da za su ji daɗi sai a rumfar shari'ar musulunci wallahi babu wannan rumfar rumfa kawai da za a ji daɗi rumfar musulunci ce yanzu umar ɗan khattabi ne yake faɗa ni daɗin da nake ji lokacin da nake baku wallahi ya fi daɗin da kuke ji a lokacin da za ku karba amma yanzu wallahi an yi lokacin da in ciyaman na wata lokal gaman ya je ya baka in bai gani ba ka faɗa a facebook da kun kulla gaba da shi ke tun lokacin ina jibiya akwai wani ciyaman da yara suka je neman wani agaji bayan ya ba su ɗin ya fito yana faɗa ya ce he ku zo a yi tabaku a yi tabaku amma ba za ku je ku faɗa ba saboda lokacin matun ma social media ba ta yi yawa ba sosai amma ya kamata da rama kuje kuke faɗa ai ciyaman ya bada kaza ya bada kaza ya bada kaza saboda ji yake a dukiyarsa ce ya bada a ajihunsa ya bada ya maka alfarma babu alfarma a ciki kuma raka tsabe ce kar ku gode mu da haka dukiyar ƙasa ce kai kace zawa ka wakilci al'umma in ka yi daidai da daidai ana sa ma ran za ka fita da sauki a wajen ubangiji in kai kuskure wallahi sai an ƙona ka babu kafara a ciki lokacin da ma'awi ibn abu sufyan yayi wata fada ya gina gidan ya gyaru shi kuma abu zarar da ghifar yana wata uwa duniya aka bahi labarin ginin yace bara in je in taka in ga gida yayi tafiyar kilomita ta fi ɗari nawa yazo ya kalli gida yace da abu sufyan yace na ga gida ya kai gida yace inda dukiyarka kai yace ka bata lokacinka inda kudin al'umma ya yi ya ce na rantse da Allah da kwabo da taro sai ka biya mu gaban Allah kuma ya juya ya tafi ya gama mai nasihar da zai mashi to mu yanzu fitinar hi ne yanzu idan ka je ka gaya gwamna irin wannan kalmar to in baka yi wasa ba ya ce to a bahi mai ba da shawara akan harkokin ci gaba ko harkokin matasa yake na to kai ma daga nan an fitine ka haka suke eh in suka baka harkokin matasa ka ki karba to sai hada ka da matasan kuma ce wannan mutumin kawai adawa ne so yake soki gwamnatin mu ko dai a bata ka a tafi tare da kai ko kuma dai ka daina fada kawai so ake kowa ya shiru abinda aka yi kawai daidai ne kuma ba daidai bane ba wallahi gwamnoni da yawa suna ba daidai ba ciyamomi da yawa suna ba daidai ba shugabannin ƙasa da yawa suna ba daidai ba ministoci da 'yan majalisu suna ba daidai ba kowa abin da ya ga dama haka yake inda za a tsaya daidai ƙwariyar tsarin mulki ta najeriya da ɓarnar da muke ciki ba haka muke cikin ta yau wallahi iyaka ƙwariyar tsarin mulki da ba haka muke ciki akwai ba allah maɗaukakin sarki ya gyara mana allah dawo da mu zuwa ga addinin musulunci ya ba mu damar tutiya da addinin musulunci yadda ya dace wallahi shari'a kada ita ce gata Allah jika Imam Malik haka yake cewa babu abin da zai gyara ƙarshen al'umma sai abin da ya gyara farkonta. Duk tsarin da zamu zo da shi shan wahala ne. Haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Shu'ba sami'tu Aba Ishaq sami'tu Abdata ibn Hazm yaqul tafakhara ahlul ibli wa ashabu sha'i yace masu raƙuma da masu tumakai sun zo sun yi alfahari wanda ce amu ne muke da kaza masu raƙumi su faɗi irin abin albanu te mu raƙuminmu da kuke kallo fitsarin ma idan an sha magani ne nonon yana maganin rahin lafiya da kaza raƙumi ɗaya sai sai rago guda bakwai ko guda takwas ko ana faɗa irin abin da zai faɗa sun wasu tumaki su faɗi irin alkairansu wanda suke mu da fatar mu ake takalma da jaka mai tsada ko wanda su ce mu da kata mu ake kaza kowa na faɗa irin abin alkhairin da yake da akwai wannan su ce nonon mai yana da kaza wani su ce yana da kaza alfahari dai aka yi faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amince su tabbata a garihi ya ce bu'itha musa wa huwa ra'i ghanamin Allah ya aiko annabi Musa a matsayin annabi cikin ulul azmi min al-anbiya yace amma kiwon tumaki wa bu'itha daud wa huwa ra'in haka Allah ya aiko annabi daud alaihi salam yace shi ma kiwon dabobi ƙananan kenan fa wa bu'istu ana yace ni ma haka aka aiko ni wa ana ar'a ghanaman li ahli ni ma ina wa iyalaina mutanen maka ina musu kiwo bi ajiyat dan abin da ake bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fita bayan garin Madina haka ya ta musu kiwo har Allah ya kaddara kai lokacin da zai fara fita ta fatauci da kayan shi an kare musu ko ba kare ba annabi Musa bai yi kiwon raƙuma ba annabi Dawud bai yi kiwon raƙuma ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi kiwon raƙuma ba wa ya fi dacewa ya fi alfahari kenan masu kiwon dabbobi ko don haka zancen ka zo ka yi musu da mai dabbobi ƙanana da mai raƙuma zancen musu bai taso ba amma me yasa aka yi musun tun farko su masu raƙuma Allah ya sa musu alfahari da jiji da kai ba sa sakawa har yanzu duk masu raƙuma suna ji da kansu an ce akwai wata mata in ta koro raƙuman ta zuwa take ta ajiye tanti da bindiga da masu gadi ba ta tsoron kowa saboda abin da take ji duk barnar da ta yi ko wasu tsankuma ne za a ɗauka a sai da ta ba wa shugabannin kucin hanci ta wuce haka za a yi ta yi in ka ga an daidaita kawai shari'a ce ta zo in ta saka raƙumi ya kashe muku mutum in an gane da ganganci ko a kashe raƙumin ko a kashe ta yi a zauna lafiya kan amma idan dai za a ba da cin hanci a karɓa a ba da gaisuwa a karɓa to wallahi ba za a taba zama lafiya ba shi yasa manzon Allah da ya tahi magana akan rashuwa bai yi da wasa ba sai ce la'anallahu rashi wal murtashi Allah ya tsine wa mai bada cin hanci Allah ya tsine mai karbar cin hanci wallahi karbar cin hanci rashawa da bada ta duk kasar da ta shiga sai ta lalace Allah madaukakin sarki ya samu gyara babul arabiya na na akwai hadari ko to insha Allah na Na'am. Babul Arabiya, babin da yake magana komawa ƙauye da zama. Bayan Allah ya kaddara mutum ya zo birni ya fahimci addini ya waye, kuma ya tattare kayansa ya koma can wani lungu ya zauna. Wannan abin akwai daidai ko ba daidai a ciki. watakil imam bukhari yana so ya kara maka haske can an yi maka cewa babu laifi ka mallaki gona da tumakai da wane ne ko to kada wa idan ka kare aikin gwamnati ka tara kuɗi ka kome kuma ka koma can wani lungu ka je ka zauna watakil ina jin yasa ya koro wani hadisin a bayan shi ya ce haddathana musa bin isma'il qala haddathana abu awana an amru ibn abi salama an abihi an abi hurairata qala wannan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kaba'iru sab'un manyan zunubai dakka wanda Allah baya gyara sai an shirya an yi hiri da shi guda bakwai ne ulahunna mafi girman su ta farko al-ishraku billahi shine amai kihiya wa qatlun nafsi da kashe rai ba tare da haƙƙi ba aran zai kisan kai kenan abu ne mai matukar girma a wajen addinin musulunci wallahi kashe rai kwaya ɗaya tak a wajen Allah karkashin ƙarshen musifa ce da bala'i kuma banda shari'a ba abin da yake magance kisan kai wallahi duk kasar da suke dabbaka annafsu bin nafsi sune kaɗai suke da zama lafiya in dai ba a yi wallahi babu zama lafiya ba wata doka da za ta iya zuwa ta zo ta mamadin ta ubangiji kuma a samu daidai a cikin ta ba za ta iya ba in an kama yan kidnappers duk dokar da aka ce wata rana haika da an ce sun fice kwana ake kes a katsina an kama mutane da laifin satar mutane da garkuwa da su da wai amma aka ce an tsince su hilayen ma da yake nema musu beli kafin takardun belin su tabbata a gaban sa aka bai labari har ma sun fita daga kurkuku alƙalin ya ce an kai masa takardun ne a da baibaye bai duba ba saboda haka tsakanin lauya tsakanin alƙali da rijistirori da 'yan sanda an rasa yadda aka yi ina ji kuma da suka sace ahmad suleiman ne an rasa yadda aka yi suka fita daga cikin gidan kurkuku yan boko haram ne zo su buɗe wa gari wuta su kashe amma an kwana biya kaji an ce an musu wa'azi an musu horon tarbiyya an sako su za su dawo cikin al'umma wani irin yaudara ce mutum sai zo ya yi kisan kai ya kai gidan kurkuku ka ɗaure kuma ya ci gaba da yaɗa wata ɓarnar a gidan kurkuku wani ya je da ɗan ƙaramin laifi an koya masa wani ƙazamin laifin kuma an ɗauko shi an dawo da shi cikin al'umma saboda haka sauran kananan yara da masu kananan karfi ya ci gaba da lalata su a cikin al'umma tsarin yana da bukatar gyara wallahi da barawon agwagwa da barawon tinkiya da barawon dubu goma da barawon dubu ɗari da mai kwartanci da mai zina da mai luwaɗu da mai wane ne duka haɗa su a ɗaki ɗaya mutum ɗari uku a guri ɗaya kai kasan dole ɓarna ka haɗa ƙazanta ka haɗa amma musulunci a gama kawai a wuce gurin sata kai ta tabbata sata ce duk abin da ake da bukata an tabbama a killace masa hannu kawai je kenan an gama akwai rahin kwacewar lissafi a ciki mutum ya ci bahin wani na naira dubu goma bai biya shi ba an kai shi kurkuku kuma ana saya masa abincin naira ɗari uku a rana kuma sai yake kara biyu a gidan kurkuku ɗin wani irin kuma baya kake da bukata ci ba ne ai kuma hi wanda ake nema a karɓa bahin nawa ya kawo wajen ci da haihuku ba abin da ya kawo akwai ci ba a cikin al'amari ɗin wani satar akuya ya kamata a duba me dalilin da ya sa ya yi satar a tantance in babu laifin hike na gwamnati ta kara masa jari a ji Allah kiyaye a mai wa'azi a haɗa da usada a ji ake ɗaukan fatiha in Allah da zai gyara za a wuce gurin so tsarin namu na gidan kurkuku akwai barna a ciki an kira shi correctional center ko to watakila muna fata Allah ya sa goma gurin gyaran tarbiyya din amma abin gaskiya da abin mamaki a ciki babu yadda za ka ce ka haɗa mutane kala kala kala da barna kala kala kuma ka ce gyaran tarbiyya kake da bukata ba za ta gyaru ba in mutum zine yana makallafi ya cancanta a mai hukunci kawai shari'a ta ba da dama a sa dutse a jefe hi kowa ya huta an gama gobe ma Allah ka wani in ya isa in homo ya a duba ginin da ya fi kowanne tsawo ko waɗannan ƙarfa na nayatal duk sun hutar ma da mu a hau da ɗaya kawai a sako shi yana tahowa kuma yan gari su tare da duwatsu ta ta tas ta ta tas ta ta tas yake da yana faɗuwa pak yake na an gama amma an ki in ka kai kurkuku karawa zai in ka fito da shi karawa zai to musulunci a da ba abin da zai yi maganin kawai a kashe mutum ya sa manzon Allah ya ce man wajadtumuhu ya amalu amalan qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul bi in kun samu mai aikin mutanen annabi da wanda yayin da wanda aka wa dubu kashe su saboda in ka bar wanda yayin bala'i ne in ka bar wanda aka wa bala'i ne sai musulunci ya ce a kashe dagaran da aka kashe dagaran nan barnar ta kare wani mutum da yake magana sanurikum ayatina haka ya kasa ɗin ya ce birai ne aka samu a ƙungurumin daji sun haɗu sun kama waɗansu birrika sun jefe su jifa da dutse ana ta jifansu abinda aka gano da ƙarhe kawai biri ne ne mu biri saboda haka sun lalata ɗabi'ar birrai saboda haka ba sai da zauna a cikinsu ba haka suka jefe sai da suka mutu amma ɗan adam ne kaɗai zai yadda mutum ya yi ƙasamin laifi ɓarna kuma sai ya wanka ya zo zauna a cikinsu ake wasa ake dariya ba ma tsaji a jikinsu laifi ce in ka ɗauka kai kurkuku barna ce yasa shari'a kawai ta ba da a yi a wuce gurin kawai shikenan yasa ya ka zo ka tadda gidan kurkuku ne wannan amma sai a yi wata goma bakko in ka tadda irin kurkuku na sarakunan mu na da kai ka san cewa kawai shari'a ce take zaune da kai kurkuku in ka zo kawai an ce maka itace ne za a sa da igiya a layyata kawai aje ka a gindin biya aje ka hike na hine kurkuku amma ba inda za ka je ka to amma yanzu ka ka irin waɗannan gaggagangan ka sasu a wani gurin ka ce su zauna ba zauna ba shi kansa ya san laifi ya aka kashi aka aje shi a wani gurin kuma a nan ɗin zai zauna ba inda za shi saboda haka abin da ake da bukata kwana goma ne kwana uku ne kwana ashirin ne an gama an ƙare kuma akwai wanda in aka yi musu laifin ba a basu haka ana ba su dama har iyalansu su je gurinsu don ba gida bane na tozarta da wulakantawa akwai mutumin da in ka ɗaure shi dole ba za ka wulakanta shi ba a kurkukun ana mashi gurin da yake da total privacy da haka za a ba da dama duk bayan kwana uku ko duk bayan sati matarsa za ta je ta yi sati ta yi awa uku ko ta awa hudu ko ta awa biyar a gurin shi ai ba wulakanta ake so a yi ba tozarta ba ake a fidda so ake a fidda daga cikin tsari na mutuntaka da haka idan matarsa ta je a kwana uku ta yi kwana awa hudu a gurinsa awa biyar me yake da bukata kai da ci gaba da istige fari saboda matarsa ta yi awa hudu a gurinsa duk wata damuwa da wani abu an ɗauke masa in ta fita yi alwala yi sallah ya ci gaba da istige fari shi amma da ka zo ka ajiye mutum ga sarƙa ga zafi ga duhu ga sauro ga wari ga kawai kullum kwakwalwarsa bala'i take lissafa masa da kaza yake da tun yana tunani irin na mutane kuma tunani irin na dabbobi to shari'a musulunci kadai ce za ta iya wannan gyara din wa qatlun nafsi ita ce abin da ya kwashe mu kisan rai mugun laifi ne wa ramyul muhsanat da kazafi ga mata waɗanda suke kamammu makamammun matu a jefe su a ce yar iska wannan kalmar da ake faɗa a gurin mu kamar ta yi arha da yawa ku da in ka ce a mace yar iska aka kai ta gaban shari'a bulala za a yi ma sosai dan kalmar iska me ake nufi kamar karuwa ce ko tana sallama kanta ga mazajen da ba nasu ba shine kalmar yar iska don ka gaya mace yar iska ta kai ka wajen alkali aka tabbatar ka faɗa bulala tamanin ci kuma duk inda ka baka zance da ka karanta ta kuma mu gure makarecin banza kuma makareci ne in ka je ka ce kana karansa ya ce ma mutunci me yasa ya ce saboda kawai zance muka ce masa makareci to me yasa ka ce masa makareci ka ce ai ya taba yin kazafi an masa bulala to eh haka ne gaskiya ne mutumin banza ne ta hiba mu guri ba za a daina karya ta hiba in yayi zance har sai ya tuba ya tabbatar da zubansa ya ga al'umma wallahi na daina ba zan kara ba sannan za a darahi cikin sahun mutanen arziki to inda a ce haka muke da a cikin al'ummar da wallahi zaman mu ya gyaru wal arabiyatu ba'da al-hijra da komawa zaman ƙauye a bayan hijira eh mutane sun iyo hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zauna a Madina an koyi musulunci babban birni ne na musulunci to watan wata rana ka tahi tsam ka ce ka koma can kungurumin ƙauye da zama wannan babban laifi ne da Allah madaukakin sarki baya yafewa da aka kenan yanzu duk inda kake da shirin noma kake da shirin tattalin arziki kake da hirin ritaya kada ka yi ritaya kuma ka duba wani ƙungurmin ƙauye ka koma ka zauna lissafin ka na duniya ya lalace babban laifi babu laifi ka yi noma babu laifi ka nemi ka dara ka ajiye babu laifi ka hirya ma ritaya amma banda koma zaman ƙauye komawa zaman ƙauye bai yi daidai da tsarin addinin musulunci ba duk wanda ya koma ƙauye da zama har mawaƙa faɗa suke zama na duniya na su ya gigita ko to duk wanda yake birni ya koma kai wala a gigice ki ya gigita da haka in har tahi za ka yi to daga birni koma inda ya fi hibirnanci daga birni koma inda ya fi hibirnanci amma daga birni ka koma ƙauye to akwai ci ba to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin ra'ayi ne rabbi daya ce da hadari daya ce yana kasa kuma an ce an fara ruwa so abin da muka faɗa zama to daidai Allah ba na da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah ya tuna mana dan mu gyara na'am insha Allah wasu ne aka ce suna gaba duk da ban ga ba karanta tambayar ba dai Allah ya yi mana gabar a cikin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin